kai mai ke kawowa na misalai na muna da zato ga Allah tabaraka ta'ala wanda bai kamata musulmi ya sifantu da wannan sifa na mummunan zato ga Allah mahalicin shi ba da ƙarshe ya ce wa bil jumlati a shafi na 213 a tsakiya wa bil jumlati faman zanna bihi khilafa ma وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو أبطل ما وصف به نفسه فقد ذن به ذن سوء دون دا ياي وألا زتو ساباني واتوس أبيان أكن سفر الله ساباني يندا Allah ya sifanta kansa da shi ko saɓanin yadda annabinsa ya sifanta shi da shi ko ya ɓata wata sifa daga cikin sifofin Allah kamar Allah ce yana ji ya ce Allah baya ji Allah ya ce yana gani ya ce a baya gani to hakika ya yi wa Allah mummunan zato wannan yana raddi ne ga 'yan bidi'a waɗanda suka yi wa Allah mummunan zato suka ɓata sifofin Ubangiji ta baraka ta'ala suka hana a sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da shi ya ce kamar zanna anna lahu waladan au sharikan sannan ya kawo misalin kafirai da mushrikai wanda suke zaton raya wa Allah cewa ai yana da ɗa ko yana da aboki ko yana da mai ceto mai ceto bi ghairi idnihi akwai wanda sun isa su ceto ko Allah baya so wannan wannan mummunan tunani ne wallahi wani lokaci ibn qayyim yana magana sai kaga kamar wato wato a zamanin shi wannan masu munana kwarai au anna bainahu wa bain khalqihi wasa'id akwai wanda suke cewa Allah akwai wato wasa'id jam'i ne na wasita akwai yan tsaka-tsaki wanda suke shiga tsakiya tsakanin Allah da bayan shi akwai mediators sai an rike su sai su su haɗa ka da Allah amma kai baka isa ka ka isa wajen Allah ba yarfa'una hawaijahum ilayhi mutane su wayi gari suna daga bukatunsu zuwa ga irin waɗannan mutane da ake ganin wai su ne na hannun dama yunalu bil ma'asiyati kama yunalu bil ta'ati akwai wanda suke cewa wai ai abin da yake wajen Allah mai sako ma zai samu kamar yadda mai da'awa zai samu da ka ba ni magana a takura a ce ka je kai ta bin Allah kana masa da'a don ya baka wata ni'ima to me sako ma zai samu aw dhanna annahu idza taraka bi ajlihi shay'an lam yu'awwir maqiyan annabi akan shi taslitan mustaqirran fi hayatihi wa mamati ya dora makiyansa a kansa a cikin rayuwarsa da bayan mutuwarsa ba duka wannan ɗaukewa ubangiji wato munana zato ne ga Allah ana nufin cewa amma ka bi Allah ma ba abin da za ka samu ga annabin ma da ya bi shi ma abokanan gaban su sun fi shi wa annahu talahu bihim la yufariqunahu wai Allah ya jarrabi annabi da makiyansa ba za su taɓa rabuwa da shi ba falan ma mata istabaddu bil amri duna wasiyatihi nan kuma in shi'a kenan da suke cewa Allah ya jarrabi annabi da na kusa da shi mutanen banza in ji su wai duk su abubakar ne ba mutanen kirki ba ne suka kewaye annabi yasa da ya mutu ma suka canja masa wasiyarsa wai annabi da ya rasu wai ya bar wasiya ya ce aliyu shine halifarsa amma suka canja kawai aka fin ƙarfi aka ba abubakar mulki kuma wai bayan abubakar ya gama ma aka daɗa fin ƙarfi maimakon a bawa aliyun aka daɗa bawa umar aka daɗa fin ƙarfi aka ba usman sai da ƙashe bayan da za su yi suka bawa aliyu wani ake da shi a kenan wani ya billah allah kiyaye wai istabaddu bil amri duna wasiyatihi wa zalamu ala baiti wai sun cuci iyalan gidan annabi kamar yadda za ku ji yan shiya suna bayani cewa wai su abubakar sun cuci su fatima sun hana ta gadon babanta wai ta zo tana neman gado wai an hana ta tabbas bayan annabi ya bar duniya ta zo ta tambayi abubakar yana kan mulki cewa a ba ta abin da babanta ya bari da farko da ya ce to babanki dai ba abin da ya bari sai wata gona a fadak sai ya sirke na yaƙi sai bashi da ya bari ana bin sa bashin kwano talatin na abinci sannan ya ce su taron annabawa babanki yake gaya wa shi abubakar yake gaya fatima naji da kunne na manzon Allah yana faɗa mu taron annaba ba a cin gadon mu ba wai shi kaɗai ba duk wani annabi kuma ki bincika in akwai wani annabi da aka gaje shi ma taraknahu sadaka duk abin da muka tafi muka bari sadaka ne na al'umma musulmi za a rabe shi Allah iyaka iyalin annabi za a rinka ciyar da su daga baitul malin musulunci don haka baki da wani abu da muka rike miki wanda mahaifinki ya tafi ya bar miki to ita ma ta san hadisin ta juya ta tafi abinta da umar ya zo mulkin ba a dai ba ta ba dai wannan gonan da usman ma ya hau mulkin dai ba a ba ta ba aliyun ma da ya hau bai bato mata hakkin babanta ya ba ta ba jahilci irin na 'yan shi'a sai su rinka batar da mutane suna sukan alu suna suna sukan sabon annabi akan wannan duk ɗan shi'an da ka ji ya ce maka wai su abubakar da su umar sun cuci fatima ba su ba ta gadanta ba ka tambaye shi ka ce shi aliyu da ya hau ya zama mai mulki irin su abubakar da umar ya ba ta gadan ba zai iya maka amsa ba وكانت العزة لأدائه وأدائهم بلا ذنب لأوليائه وي الله يا بادا قرفي تدوكك ga makiya annabi da makiya musulmi ba tare da wani laifi da waliyan Allah suka yi ba wa huwa yaqdiru ala nafsihi wa Allah yana da iko ya taimake su amma yaki thumma ja'ala a'da'ahu المبجلين دينهم مضاجعين له في حفرته kuji wata magana wai Allah ya sanya makiyansa wanda suka canja addininsa su abubakar kenan su umar wanda suke tare da shi a kabarinsa dama ai su ne ba abubakar ne ke kusa da shi da umar ba wai su ne makiyan Allah wai Allah yana sane ya bar su kusa da annabi ya san makiya annabi ne ya bar su har ma a zo wa tusallimu ummatahu alaihi wa alaihim wai a rinka zuwa wai ziyara al'ummarsa su yi wa annabi salati da sallama su ma wannan makiyan su abubakar din a yi musu sallama da salati an taɓa samun wani ɗan shi'a fa da ya je shabbaki ana ba da labari ziyara wajen kabarin annabi da ya je setin sayi na abokan sai ya yi kaki ya tofa yawa saboda tsinanne ne mara albarka wannan kisa ce mashura ana ta faɗa ana maimaita saboda ƙiyayya kuma har yanzu duk wanda yake zuwa aikin hajji ko umra idan ya je ya ga 'yan shi'a 'yan iran ba sa ma zuwa wurin ziyara ziyarar abokar da uwar sai dai kaga sun daga tuta su kare ya wace su a wajen masallaci kuma sallar jam'i da ake a masallaci ba sa bi saboda su a wajen su limaman kafirai ne wallahi duk wanda yake zuwa makka aikin hajji umara zai gaya maka musamman shekarun da ake barin su da suna zuwa haka za gan su kamar yajuju da majuju yawa da tutar su ta iran kuma a madinar suke zuwa suke auren mutu'a munan lokacin muna yin karatu wallahi dalibai sun sha kiran dalibai suna tallata musu mutu'a saboda su keta alfarmar wato sabon annaba a wannan wurin haka suke kewaye kewayensu kowa ya sani lokacin da aka yi mutuwan nan a maka a aikin hajjin nan ai suna cikin sababin wanda suka halakar da mutane suka karya get suka karya hanya suka karya sojoji da 'yan sanda na kuma soviet hanyar da ake tafiya su kuma suka datsu sai sun shiga dole suka tsare mutane a kai ta mutuwa da bidiyon yana nan da komai wannan ta sa har hukumar saudiya ta yi banin ɗinsu ta hana su zuwa aikin hajji saboda cutar da al'umma da suka yi amma sai mai wannan abun wai ya zo yana zagayen maulidi wai ya ce ma wai shi wai mai san Allah ne mai san annabi me za a yi da shi a kuwa Allah sauyi Allah shirya da 'ya'yanmu da yaranmu gashi nan duk wannan maganganun da ibn qayyim yake kawo duk irin ra'ayukan su wa kullu mubtilin wa kafirin wa mubtadi'in makhul duk wani mai barna da kafiri da dan bid'a abin yi wa rinjaye ne an rinjaye shi wa huwa yadhunnu bi rabbihi hadha dhann fa aktharu khalqi ibn qayyim yace ya bincika yawa daga cikin mutane bal kullum illa masha Allah bar ma duka sai wanda Allah ya zaba kowa akwai irin nau'in mummunan zaton da yake wa Allah ya zunnuna billahi ghairil haqi zanna sau'i suna yi wa Allah wato zato wanda yake ba mai kyau ba zato mummuna wa man fatasha nafsahu ra'a dhalika fiha kaminan humunan nari fi zinadi duk wanda ya binciki ransa zai ga wannan abin da ake bayani na yi wa Allah mummunan zaton ɓangarori daban-daban daban in ba ka yi da gaske ba sai ka tarar da ranka ka tarar da kanka kana cikin wannan abin kamar yadda wuta take cikin kyastu shine azzinat kyastu shine abin da da ake ake yi ake hadawa sai a tashi wuta a lokacin da babu wato a shana wasu kan ce azinat yasu ko a shana ana hadawa da karan mai wani da dutse a mutanen da a yadda suke yastu din a samu karan ganyen maiwa ko karan shuka ta maiwa sai a hada sai hada hadansu da duwatsu in aka yasta sai ta da wuta to shine shi wannan kyastun kawai ana ganin kamar abu ne da wuta ne ba a cikinsa kamar dai ashana kawai wannan kan ashana ai wuta ne da ka kyasta ba wuta zai fitar ba to shine kyastu faqda min zinadi man shi'ita yumbi'uka shararahu amma fi jinadi ka kyasta ka kunna ka gani a cikin kyastin duk wanda ka ga dama a cikin mutane shararahu hauhawar wutar ruruwar wutar zai baka labari ma'ana wannan masifa ta yi wa Allah mummunan zato tana tattare da mutane da yawa wani da ya shiga talauci in ya ga babu sai fara mummunan tunani wa Allah mu me ma muka yi ga Allah mu dai wannan lamari mu ba musamman me ake ciki ba ka kasa gane me ma kai wa ubangiji ya jefa ka a cikin wannan yanayi mu dai hajiya sai dai ku taimaka mana da addu'a kawai wannan dai matsi da ake ciki a rayuwa mu dai ba mu taba kuma ganin irinsa ba wannan al'amari ka kasa gane addu'ar an ce a yi an yi amma shiru kake ci an roƙi Allah dai ba abin da ba ma yi sallar muna yi azumin ma muna yi amma dai gashi dai ba wani abin da ya yi abin da Allah da ya sauwaƙe ya za ka yi kai bawa ne kai ka isa kai wani abu kana bawa irin waɗannan abubuwan maganganu ka ga mutum yana yana yafe wa Allah wai Allah yake gaya wai ana yi kuma yi ko wani abu mutum ya nema sai ya ce to ya za a yi mun dai mu duk abin da aka ce mu yi mun yi an bayar to kenan ko dan uwansa ba lafiya an ce ayi addu'a roki Allah kayya ba addu'a da bai ba malam an yi masa saukar ƙwar'ani an yanka awaki da dabbobi duk an raba har umara aka je aka yi mai addu'a ba abin da ba a yi ba muka abin da dai aka je dai malamai suka ce ai dai alhamdulillah muka muna yi muna nan dai muna jira tukuna har yanzu bai gamsu ba yana ganin yayi yayi ba a kula shi ba ya ce wa fattish nafsaka hal anta salimu ka binciki kanka kai da kake jin karatun nan kai ka kubuta so duk inda ka fada ka kyautata wa mahalicin ka zato kar ka yadda ka faɗi mummunan magana akan Allah yana kallon ka yana jin ka ibn qayyim yace fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyan in ka kubuta daga wannan to ka kubuta daga abu mai girma in ku ba haka ba to bana zaton ka ka tsira lalle ka fada cikin wannan munanan mutane yace falyatani labibun nasihu li nafsihi bi hadha al-mawdi' mai hankali mai wa kansa nasiha ya falura da wannan bigire da ake bayani na munana wa Allah zato wal yatub ila Allah wa yastaghfiru ya tuba zuwa ga Allah ne mu gafara kullu waqtin min dhannihi bi rabbihi dhanna saw kowane lokaci da yayi wa ubangijin sa mummunan zato wal maqsudu yanzu zai fara bayani da kawo ayoyi dangane da wannan maganganun da ya faɗa yace abin da yake nufi masu haƙana ila hadal kalami abin da ya kai mu ya ja mu zuwa ga wannan zato na bayanin mummunan zato ga Allah Allah ne faɗa ya nuna billahi gairar haƙƙi zannan jahiliya a cikin Ali Imran aya ta 154 ثم أخبر عن الكلام الصادر عن ظنهم الباطل ya ba da labari dangane da mummunan zato da yake zuwa daga bakin mutane shine kauluhum hallana min al'amri min shayi an je an yaƙi an yi kashe-kashe an zubar da jini suka ce ai mu ba mu da wani abu shi malici shi yayi da abin da yayi kai ka ce sun dogara ga Allah tawakkali ne a tsegumi ne ga tseni wa qauluhum law kana lana min al'amri shay'un ma qutilna aquna ya mu da muna da yadda za mu yi amma bari a kashe mu a nan ai shi ya dawo mu aka kashe mu falaisa maqsudun bi hadha ithbatul qadri fa wannan abun fa ba wai suna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna ba wai suna tabbatar da kaddara bane ba fa walau kana zalika lam yadhummu inda aka ne ai da ba a zarge su ba walam walamma hasuna raddu alaihim da kuma bai kyautu a musu raddi ba a cikin fadin Allah wal innal amra kullahu lillah dan Allah ai ya ce annabi ga musu al'amari duk yana hannun Allah ko me ma za ku faɗa ولهذا قال غير واحد inna zannahum hadha at-takdhibu bil qadr ba ɗaya ba cikin malamai sun faɗa cewa wannan zato na kafirai ƙaryata kaddara ne wa zannuhum anna al-amra law kana ilayhim lama asabahum al-qatl da zaton su cewa da al'amari a hannunsu yake ada ba kashe su ba fa akzamahum Allah ya ƙaryata su innal amra kullahu lillah al'amari gaba ɗaya na Allah ne fala yakunu illa ma sabaqa bihi qada'u ba abin da zai faru sai abin da kaddara ubangiji ta gabata falau katabal qatla ala man kana fi baitihi la kharaja ila mudji'ihi wallahi in Allah ya rubuta mutuwa akan wanda yake gidansa lami lafiya in dai Allah ya rubuta zai mutu da kansa sai ya daga kafarsa ya je makwancinsa ya mutu a wurin yanzu yanzu fa ana tare da mutum da yake Allah ya rubuta mai mutuwar sai ce wani da Allah yana zuwa bari dan tsallaka titin nan zan je in ga wani kuna hira yana tsallaka wani kuma ya zo ya make shi yana make shi in ya sauka sai duka ji ana wani fa lokaci yayi qaddara wa hada min azhar al ashiya ibtalan li qawli al qadariyya wannan yana cewa wanda suka fito fili karara wanda suke lalata aqidan yan qadariyya thumma akbara ta'ala an hikimatin ukra fi hada at-taqdir sai Allah kuma ya baya da bayani na wata hikima ta daban dangane da wannan abin da ya kaddara wa huwa ibtila'u ma fi sudurihim yakin da aka je aka kakkashe sahabbai Allah ya yi ne don ya jarrabe abin da ke cikin zukatansu wa ihtibari ma fi min imani wan nifaqi da jarabtansu ya bambance imani da munafurci فالمؤمن لا يزداد إلا بذلك إلا إيمانا مؤمني كو يجي يكي أنك شيشبا أبن ديكي قارا ميس إيماني دا الله والمنافق ومن في قلبه مرض يظهر على جوارحه منافقي دا كم وان دا زوچي يسا أكوي رش اللافية شيكا وان منافرچن أقبان سمازي بينا ثم ذكر حكمة أخرى الله يي بيان وتهكمة shine tamhisu ma fi qulubil mu'minina tacewa da abin da ke cikin zukatan wato mu'mini a tankade a reraye wa hiya tanqiyatuha tsaftace zuciyar a je a fafata Allah ya ga masu imani masu tabbata da dawama fa innal quluba yukhalituha bi ghalabati at-tabai wa mailun nufusi ita zuciya ta dan adam wato rinjayen ɗabi'a da kuma karkatan zukata yakan sa ta canja wa hukumin al'ada ce da al'ada wata zini ne da kwalliya da shaidan yake samu sa zukata wastila'il gaflati gafala ta yi rinjaye a rayuwar a zuciyar ɗan adam ma yi gadu ma fi hamilar imani yana cakuɗa ya ci karo da abin da yake kishiyantar ta na imani waɗannan dattin suna iya zuwa su karo da imanin mutum a cikin zuciyarsa falau kanat fi afiyatin da'ima lam tatakhallas min hada yau inda Allah ya bazuka ta mutane cikin lafiya kullum da'iman ai da bata kubuta daga wannan da ba a tace ba duk rigar da ba a wanke ta ba in ba ta yi datti ba ai ba za a wanke ta ba ko in an wanke ta fa ai a cire dauɗa to yin ka ajiye rigar ka saboda kubta ne kace kai baka wanke ta a dace ta zama da daudata to Allah ya jefa mu'minai sun shiga cikin wannan ne dan ya tace zukatansu ya fitar da datti ya zubar ya sa su mutu da imani fa kana rahmatan alaihim bi hadhihi al-kasra wal hazima wannan karaya da rusa su da akai sai zama rahmat rahmatuhu ne rahamar Allah ne a kansu tu'adilu ni'amatahu alaihim bin nusrati wanda tana daidai da ni'imar da Allah yake musu kuma na samun nasara a wasu yakukuka da wasu wurare ثم أخبر تعالى عما تولى عمن تولى من المؤمنين الصادقين sannan Allah ya bada labari dangane da raunin da ya samu wasu cikin mu'minai suka juya baya wa annahu bi sababi dhunubihim fastazallahum ash-shaytanu bi tilka al-amal ai da sababin zunubansu ne kuma wannan ainihi munanan ayyuka shedan ya mai da su kar fakanat a'maluhum jundan alaihim munanan ayyukan suka zama sojoji a kansu da za su cutar da su aikin da ka aikata ya zama shine makamin da zai yaƙe ka mala izdada biha aduhum quwwa abokanan gaban su suka samu ƙarin ƙarfi fa innal amala jundun lil abdi wa jundun alaihi aikin mutum ko dai ya zama sojansa da zai taimake shi ko kuma ya zama sojan da zai yaƙe shi kaga zinar da kake yi da shi za a amfani a yaƙe ka kaga ƙaryar da kake yi shi ne rundunar da za ta yaƙe ka kaga sallar da kake yi shi ne sojan ka da zai taimake ka sallar da azumin da kake da ibadar da kake shi ne abin da malam yake nufi fa firarul insani min aduwin yutiquhu innama huwa bijundin min amalihi dan adam gudun da yake yi ya guje wa abokin da yake iya guje mawa ai saboda sababin ayyukan alheri da ibada da yake ni Allah ke bashi nasara ya kare shi dan duk wanda ya kula da sallah ya kula da azumi ya kula da zumunci ya kula da aikin alheri Allah yana bashi wasu rundunoni ne da sojoji da suke taimakon sa yana yaƙa shi dan duk wanda koyi wasa da wannan ya rungumi sako to wannan saƙon Allah shi ɗin ne kuma zai zama runduna da za ta yaƙe shi ta taimaki shaidan ɗin a kansa. Tumma akbar annahu afa anhum kuma daga baya Allah ba da labari cewa ya yi wa sahabbai afuwa. Jama'a Allah ya yafe wa sahabbai. Allah ya musu rangwame. Li anna hadha al-firar lam yakun an shakkin gudun da suka yi a Uhud sun ji labari an ce an kashe annabi ne sai suka ce tun da an kashe annabi kam to me za su tsaya sai su ma za a kashe su kenan sai suka gudu wallahi ba akan shakka ne ba ba wai dan ba su yadda da Allah bane inna ma kana li aridin wani abu ne kawai ya bujiro thumma zakara subhanahu anna hadha bi amalihim Allah ya ce wannan abin ya faru ne saboda aikin ku awalan ma asabatkum musibatun قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك يا فتوانا عينه سا أتشكين أبن ديفوانا بادي أتشكين سورة المكية سورة المكية سورة مكة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk abin da ya same ku ya ku mutane na musiba wallahi saboda abin da hannunku ya aikata ne kun ga tsadar da kuke ciki wallahi saboda abin da hannunku ya aikata ne kun ga rashin tsaron da kuke ciki wallahi saboda abin da hannayen suke aikata ne kun ga azzaliman shugabanni da Allah ya darbe ku da su wallahi saboda kuma kun zalunci kanku kun zalunci addinin Allah musulmi sun kaurace wa addini masallaci yau sai wane da wane kamewa da riƙewa da bin Allah a wani wurin magani ake kai wa gidaje ne ɗan ƙauye ne kai mata sun fantsama sun rungumi duniya sun rungumi fasadi sun rungumi barna zina ta zama kamar halal luwaɗi neman namiji da namiji ya zama ruwan dare mata su rinka neman 'yan uwansu junansu yau dinnan ya zama rampant kara zubi gashi nan barkace ba wani abu ne sabo ba wance karara ta faɗa cewa wance abokiyarta ce kawarta ce ta gado wasu mutane sun shiga rigar addini suna cutan addini ba sa tsoron Allah an fake da addini ana cutar bayan Allah kafa kamfanin addu'a na ƙarya da yaudara bokaye sun zama sharri a cikin al'umma mace ta je wurin boka tana neman magani agaji sai ce dole sai an keɓance da ke haka suke yi ya keɓanta da ita ya je duk abin da zai da ita da suna yana mata magani ya sadu da ita gobe kuma da yake mace mace ce sai ta daɗa koma ta ce tana daɗa nema ta samu sauƙi tana neman ƙari banda yaudara da cin amana ba zai wannan haka suke kuma in ba su abu mai wannan ɗabi'ar fa sai ga limami ne a unguwarsu a kasa haka ake yi ai a rayuwa irin ta gargajiya haka ake yi sai ga mutum ya tashi bokanci ko yake an san boka ne mata suna shiga da fita wurinsa da binne-binne da yanka jakuna da nemo karnuka da kayukan karnuka yake mu'amala da waye wallahi sai ka ana malam malam akar makalla akar makalla wasu ma tsoron su ake yi saboda yanzu in kai abu zai ce na lalata ka na lalata ka a ce malam ai hakuri ai hakuri yarinta ce malam ai hakuri ka ji mutum ya buɗe baki yana gaya ɗan uwansa wai na lalata ka ai ba faɗa da suwa ne ake jin tsoro ba me zai biyo baya suna nan a cikin mutane suna rayuwa magana wallahi ba a iya musu magana kuma a samu ɗan masallaci kuma ya rinka zuwa yana yin sallah kuma su bi shi ba to ai tsayar gargajiya kenan ai shi dan gargajiya ya ba ruwansa da waye liman din ya cancanta ko bai ba a wannan binciken in ka gana binciken liman ya dace ko bai dace wannan adawar ahlus sunna kenan amma ka shiga gargajiya inda ake a gargajiya waye zai bincika zaka bai iya sallah ba shekara talatin haka yake musalla bai iya ba ba a jin faciyarsa wallahi ba abinda zaka ji sai dai ka je wallahi dolin wai wala dolin abinda zaka ji kenan sai ka ji masallaci yana amin ba za a ce ma amin din ba na suna ba za sai dai ka kowa ce amin kuma duk shekarun nan da aka yi haka ba wanda isi ce ya ji kira'arsa wani ma aka tada ya kama aka mika masa ya wullar da speaker liman ne aka washe wai ga abin nan ce je da ya su masu tsoron Allah ne ba a jin karatun su to bai iya ba wala bai iya ba kuma ba uban da ya isa cire shi daga wannan kujerar saboda shi ma ga daye daga kakansa kakan ma ga daye haka yake faruwa har na juma'a akwai har na juma'a billahi azimu malam ko addu'a ko daurin aure da zo irin addu'a da addu'a wallahi ba zai daga murya ba shi sa samari wallahi ku gane addini kar ku yadda da wannan rudin malam ka iya bismillah baka iya baka ba da wuri wani yayi haza wasal ba zai bude bakin yayi ba saboda in yayi za a ji ba daɗi ba mai kyau bane yanzu kai sai ka yadda wannan shekarar shekaru ya ja ubanka babanka ya mutu yana sallah a bayansa kai ma ka zo ka mutu kana sallah a bayan shi ya zai yi ba ai sai dai a gyara to shine za ka ga ana ci alusuna sun bude masallacinsu a nan su abinci ai dole su bude masallacinsu tun ya zo ya zauna a anguwa timina akwai kokari da gaske yake wallahi ni dai ina ta jin tsoro ko me yake gaya musu Allah wa alam Allah saka da alheri Allah ganar da mu so fahimtar daidai yana da daɗi a rayuwa idan mutum bai gane daidai ba to zai ga damuwa Allah ya gaya mana waɗannan abubuwa duk da yake faruwa na walalu da mushkiloli da musibu wallahi abin da hannun ku zai suke aikatawa tsada ta yawa komi tsada komi komi ka tambaya yanzu har an daina ma magana kuma yanzu wani abu da ake yanzu musamman a irin garin nan Allah Allah ya isar da saƙon nan zuwa ga hukumomi yanzu malam ɗan China zai taho daga China yanzu ya samu daji yana saran dutse an ba shi daji yana yin dutse irin dutsen da ake zubawa na mota na dakin na kankarewa da sauransu galibin kamfanonin nan da ake yin dutse din nan ana sayarwa ba na masu kudin Kano ba ne ba na gwamnatin Kano ba na su su yan China suke zuwa suke da yan wasu kasashe ba za mu iya sayan injinan ba ne za mu iya mu namu suna can kato da guduma a sauna suna ta saran dutsen da hannu shekara talatin yana saran dutse yana zubawa a roka a tifa har yanzu bai yi arziki ba kuma ba a samu wani mai arzikin da zai sai masa mashin ɗin da zai rinka yana samu ba to mahallin shahidci ne misali ɗaya ne na buga muku a sakta guda ɗaya ta sana'a da neman kuɗi dare ɗaya sai su zuba kuɗin da suka ga dama su canja farashi take haka kura idan gwamnati gas ya ƙaru da naira biyu ko naira uku su ba su da tausayi da jin kai saboda sun san market ɗin a hannunsu yake yanzu kwanan nan kuɗin da suka ƙarawa dutse na gini duk wanda yake harkar gini za ka sha mamaki dutsen da da ba bai wuce naira dubu talatin ba yanzu ya koma naira dubu saba'in da wani abu an yi magana su ce gas ya yi tsada ƙarin kuɗi kuma abin ciwo ba ɗan najeriya ba kuma ba hukumar da ta isa ce mai magana ba sa ma tsoron kowa in ma an turo za a yi magana wanda za a turan da an kira shi gefe sun dodana masa wani abu sai ya tafi su bari a yi ta cutan yan uwansu kai yanzu ka isa ka je china ko ka je america ko ka je wata ƙasa ka je kana tonan arzikin ƙasarsu kana tsara kuɗi ba da izinin gwamnati ba sarakunan wurin da daga can wurin ba a neman izinsu bayan rasa hana su bacci da ake da nakiya da ake sa wa duwatsun gurin dutsen nan na allah ne gashi nan na gwamnati ne amma kai yanzu a matsayinka na ɗan kano ɗan ƙasa wallahi ba lalle ka samu dama a baka je kai wannan ba masu kuɗin mu kuma basirar su ta toshe business da ake samun kuɗi sun kasa gane abinda za su yi su kubutar da ƴan uwansu daga wulakanci ku je ku sai injin me wani injin fasa dutse ba za ka iya saya ba kake yin kamfani girman sa ya kai unguwar ku girma ku yaye musulmi wannan damuwar da bakin ciki amma ya za a yi in rodi ne su ne in menene su ne daka yanzu irin rodi da kake gani karfe koyo shi kawai kudin da suka dama za su samu duk mutanen mu dillalai ne kuma ka gaya mu akwai wani wanda zai gini bai amfani da dutse ba sun rike market din akwai wani wanda zai gini bai rike rodi ba yana hannunsu mu an bar mu sai dai yaran mu su je su ta dilan siminti ka je ka ɗauko tirela guda ta siminti ka ɗora naira biyu a kai ga can wani kuma ɗan banza yana china yana china yana kwance ta waya ake tura mai ta intanet kawai shi yake karban kudin daga nan ake tura mai china kudin a buga su zama dala a tura mai wallahi gwamnatocin mu ku ji tsoron Allah ku gyara wallahi kun bar baki sun zo suna ta cinye arzikin ƙasa kuma za ku iya yi yanzu gwamnatin Kano ba za ta iya sayan injunan fata dutse ba me a ciki ku saya mana duwatsun da ake da shi ku je ku yi ta fasawa kun ɗauki samari sai ku sai su ɗauki mutum fa dubu hamsin aiki a irin wannan wuraren gwamnati ta bude wani industry don Allah ba za ta iya saya ba za ta iya to amma tunaninsu yana kan wani abu ne daban an ɗauki yaran mu aiki waɗannan duk sallame su koma garurukan a can ɗin sun mamaye business ɗin a nan yanzu ɗan china fa sai zo buɗe shago billahi lazim sai rinka sai da kaya pieces pieces don wulaƙanci pieces saboda kai ɗan ƙasar ka ma ka zo ka buɗe shago ka sai da pieces ɗin ka samu wani abu duk an zuba musu ido an kyale su ban maka maganin iyamurai ba kan damu wannan hadis wala haraj duk kasuwancin business din hannun su yake mu masu kuɗin mu sai dai su ci cinkoso wannan ya bude plaza shi ma nan sai je wani ƙarshen layin unguwar su ya katuwar plaza kowa ya kare akan tattasai da tumatir da da tumatirin gwangwani da siga da waye da sauransu ga abubuwan da za a gina al'umma a samu kuɗi babu in kai magana a ce ai ba kuɗi bane da shi malamin shi yasa ake da bayani to da mun ce kudi toshewa bayanin sa yake yi gasa akan abin da bai kamata ba ko ba haka bane ba ai wani yayi plaza ni ma sai nayi plaza abin da ake tai kenan wani plaza mu yanzu wani wani wani provision muke bukata wallahi ba shi muke bukata ba duk da kan provision muna da shi duk shaguna cikin gwani ba su ishe mu ba ku yi mana abin da za ku yi entrepreneurship ku taimaki yara su yi aiki yanzu wani je ya samu wani dutse a daji a nan cikin duwatsun kanan nan ya sai wurin ya yadi ya kewaye wurin ya sa wannan injina ai ta markaɗan dutse babu ranar da ba zai ciniki ba wallahi har yanzu mutanen mu da suke aikin yashi fa locally made suke yin aikin yashi duk tifofin mu da suke yawo tsofaffin tifofi ne ba su da birki ko jiya sai da naga wani dan tifa ya auna wani yadda ke gadon bayansa yana kawai ko buke ka ce kada Allah ka dai ka Allah ko da kai inda ba dan Allah ko da kai ba da wani labari yanzu da jana'izar ka zamu yi nace ba abin da za a masa a garin nan ba komi ba za a mai ba haka garin yake ba tsari kana shirme abun wato abubuwan ciwo malam da kuka malam ba za ka lissafa ba ba za su lissafa ba shiga nan kasuwar sabon gari shiga nan kasuwar kofar ruwa ka je ka ga abun kuka ka ga yadda ake juya kuɗi amma ba kai bane masu kuɗin mu suna can suna kwance sai gadanar tafiya umra da aikin hajji kawai kujera yau ta a zo a gani gado yau na a zo a gani ba mu muke sayarwa ba sun mana nisa tuntuni yanzu bari buga ma kwamfuta yau a nan kana ɗan kano in ka tashi kana neman hard disk kurin external hard disk kawai 1 terabyte 2 terabyte bilal azim sirri ka tafi sabon gari kaje ka saya spare part na kwamfuta kwamfuta ne da duk muna da shi kwamfutoci a ofisoshin mu akwai gwamnati fa a lokaci guda sai ta sai kwamfuta 500 amma ina tabbatar maka bana jin a Kano akwai mai kuɗi ɗaya da yake da shagon kwamfuta da in gwamnati tana buƙatar kwamfuta 500 za a siya a matsayin kwangila a wajen sau wallahi babu wallahi wajen iyamurai ake tafiya duk wasu accessories da ka sani na kayan kwamfuta kayan waya kayan waye da sauransu wallahi azimu waɗannan abun wallahi duk sun mana nisa musamman dai kwamfutar nan ka gama kara ɗaya cikin birni ga baki ɗaya wani shago ka gani na kwamfuta babba amma je ka inda aka ci gaba a ƙaramar unguwa sai ga ka a shagon kwamfuta laptop desktop printers waya yanzu wannan kyamarorin namu dukkan su gabaki ɗaya kullum suna nuna muku wallahi azimu duk abin da ya ɓaci a wajen su muke sayowa ko satin nan sai da muka tura suka mana wulaƙanci ko satin nan wallahi muka saya muka biya kuma suka ce dole sai an ƙara kuɗi ka sai buy or not buy just go ga ya daka maka tsawa ya kore ka amma muna ta cinkoso a cikin gari wani ya buɗe shago shi ma wannan ya kori 'ya'yansa daga shagon ya daɗa buɗewa wani ya kama a daidai sau shi ma a daidai sau kowa a daidai sau kowa kowa kowa ba mu iya samun sana'a wai in dai dan uwan mu yayi wani abu yana samu to duk sai mun cika wannan sana'a kowa ya shiga ciki ayyuka da yawa na samu nan ga sana'a fatul bari addu'a zaka mana ka ce Allah ya ba mu kuɗi masu kauri mu gyara abubuwan nan kwarai da gaske ko ba za ku iya ba wallahi za mu gyara sai dai in ba mu samu kudin ba wallahi malam akwai business da yawa kana zaune a gida in ka sita romoni da kudi kawai malam kana kwanci a gida amma ina yanzu ai zau ana ta gina shaguna shaguna wannan ya sai fili ya gina shaguna ya yi shaguna ashirin sama ashirin ƙasa ashirin don Allah idan an buɗe shagunan nan ka je ka duba ka ga me aka buɗe na sayarwa me wani abu na bako da babu shi a cikin gari a Kano aka kawo reputation ne abin da ake shi ne dai za ta maimaitawa wannan ya buɗe ya kama dubu ɗari kaza wai me za ka buɗe wai shagon fura da nono fura da nono yanzu shi muke bukata don Allah? Ka san me yasa? Saboda ya ga wani abokinsa ya bude shagon fura da nono a wani wuri ana layi. Shi kenan, shi ma shi zai Wato wannan tunanin nake so na cire mana zuciyar. Sai ka duba me babu, menene mutane sai sun fita daga nan cikin gari sai sun je sabon gari. Sun je sun saya. daidai da kayan electronics ba yanzu ne Allah ya taimake mu yan uwan musulmi suka gane muhimmancin sayan kayan electronics wallahi malam da socket wallan tarki in kana nema sai ka tafi sabon gari yanzu ne shi ma yayi kadan a cikin wani yawanci babu amma inda aka ci gaba malam za ga shago iya ganin ka gaba ɗaya kayan wuta ne duk abin da kake bukata yar fanka ce karama yar karamar wuta ne a toci light a fitila ne a amene ne duk komai akwai bukata wannan shine business ka yi tunanin me dan adam yake demanding me yake bukata me ba a da shi da yawa ka buɗe ka jira Allah zai samu albarka ba wai kai ta maimaita abin da ake da shi ba muna fatan gwamnati ta ƙara tunani akan wannan abubuwa kuma lallai waɗannan mutanen ya kamata a je a ja musu kunne ƙare-ƙaren kuɗin nan da suke ta yi ya yi yawa ƙasar tasu ce tasu ce ƙasar tasu ce ba wani harajin arziki suke bayarwa ba kawai sai su yanke su ɗauki kawai ni wan san wannan a ƙarƙashin wani kwamishina ma suke ba da da na aika masa saƙo wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi bai kamata a kyale su ba kawai su rinka ko sanarwa a nemi izinin mutane a yi shawara da manya-manyan diloli da abin nan ba duk mu muke sayan kayan kawai sai dai mutum ya ƙara kuɗi kawai ba wanda ya isa mai magana inda aka ci gaba ko da mai ne ya ƙaru ko na ku sai gwamnati ta tsayyade ta ce percentage kaza za ku ƙara saboda tsare rayuwar talaka amma yanzu 'yan kasuwan kowa ƙara kuɗin komai yake wala malam ya muri ɗaya idan ya duba kaya ya duba ya duba kawai zama zai ya ce kaya ya koma kaza kaya ya koma kaza baya neman shawarar wata gwamnati baya ma tsoron wata gwamnati za ta yi mai magana kai ka isa ka je jihohin su ga musu haka ka isa wallahi baka isa ba amma mu fa ga mu nan kara zubi to ina so a gane cewa 'yan siyasa yana daga cikin bukatunmu a kanku ku bi mana irin waɗannan hakkoki ku ce mana bai kamata wani bako ya zo wadda ba mu ba mun ba shi dama ya mallake business ɗin da kasuwancin sannan kuma yana shaƙe mana wuya sai yadda ya ga dama sai a ce ba za a sai da kaza ba sai oga ya yi magana duk yawanci abubuwan nan ba yanzu kaga irin windunan da ke gani kaga almiran nan akwai wani mai gida da zai ba zai sa irin wannan ba duk a hannun su yake duk su suke oda shi jiya din nan wani yaro ya bugo mu yake yake kokanta yace yanzu malam gwamnati ba a mata magana wani ce ka nemi malaman da suke kusa da gwamnatin su gaya musu yace wallahi malam abu ne duka duka naira dubu sha hudu ake sai da shi amma yanzu sun mai da shi naira dubu ashirin da shida da wani babu wani uzuri kawai in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba ka bari lesh saboda gaba ɗaya market ɗin kasuwar gaba ɗaya a hannunsu take duk wata tsadar da kuke ga tana faruwa fa ƙeta ce da mugunta kawai muyin muni suna ta ƙara abu suna ta ƙara abu so suke sai sun kyasta wa garin wuta Allah ya mana maganinsu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wannan Allah yana ja mana kunne ne kamar yadda ke ga annabi duk abin da ya same ka ne kyakkyawa daga Allah ne duk mummuna kuma kai ka jawo fa ni'matu fadla was sayyi'atu adla ni'ima falala Allah ne mummunan abu adalcin Allah ne wa khatama al-aya bi qawlihi inna Allah ala kulli shay'in qadir ya rufe ayar da fadin shi Allah mai iko ne akan komai ba'da qawlihi huwa min indi anfusikum ilaman bi umumi qudratihi dan yayi musu bayani akan gamammiyar ikon sa ma adalihi da adalcin sa tabaraka wa ta'ala fa fihi ithbatul qadri was sababi a cikin ayar nan akwai tabbatar da kaddara da sababi fa asaba sababu ila nufusihim sababin na samuwar masifan da azaban ko kuka jawo Allah yi fushi da ku ya jarrabe ku da tsada da fatara ga tsada ga ba kuɗin wanda suke da kuɗin suke da kaya a kasuwa babu ciniki yanzu nan wani dan uwa ke mun magana ana magana irin yan uwa masu zuwa kwatano su siyo motoci su dawo can din inda ake sayan motocin za a yi wani abu suka ce ai ba a yin ciniki kai wannan ni da kaina ma na je lokacin da na je kwatano na je ni gurin sai da motoci haka da yan uwa da muke suna mana waya suna gaishe mu na kai musu ziyara da na je ba kowa a gurin suka ce malam kaga da nan in ka zo dan Najeriya yanda ka san tsinki wannan wato kiyashi layi layi mutum ɗaya sai sai mota ɗari biyu wani sai sai mota dubu wani fa a satin guda gaba ɗaya motocinsa za a ita tura akwai yaro ɗaya daga kano yake billahi azimu da ido na na je na ga gudun na shiga kasuwa gashi nan a bakin teku ba kowa sai gyada suke ta ci ni ma nace a auna mun gyadan nan ta ta dubu ɗaya a Najeriya na sa ta a mota ne ta murza babu suka ce an daina zuwa suka ce in Najeriya ta karye kowa ya karye a Afirka to yau din nan ma aka ake ga kici ai ba a cinikin saboda tsada ta yi yawa bala'i ya yi yawa mutane ba su gane ba ne ku tambayi 'yan kasuwa fa su za gaya muku ma wallahi sharrin da ake ciki kayan shi gari yana gudana ne malam a fita a shigo a fita a shigo to babu kayan ya yi tsada ya wuce yadda kake tsammani ba za a iya canjan dalan aje a siyo kaya ba sefar ba za a iya ba da haka ana zaune ne ana cin abin da ake da shi a ƙasa na nan ɗin kuma da ake da shi ana ta gwalla tsada gwamnati kuma ta zuba ido kamar babu ita gwamnati ta zuba ido kamar babu ita an kasa tsaye da dalar nan gwamnati ta zuba ido kamar babu ita ana taiwa talakawa tsada da sai da kayayyaki kowane ɗan kasuwa yana sai da abin da ya ga dama ba tare da yana jin tsoron wata gwamnati ba matukar aka bar ƙasa tana rayuwa ba a jin cewa akwai gwamnati a ciki ba a tsawatar wa mutane wallahi za su kai wa mutane bala'i da tashin hankali ƙarshe sai dai ka ji rikici ya yanke da zubar da jini da gobara da kone-kone kuma a zo ana ta neman taimakon ƙasashen waje ko kuka jawo kan kuma ku je ku tambayi tarihi duk ƙasar da kuka ji ta fada cikin yakin basasa da fitina irin waɗannan abubuwan ne ake ake zuba ido an yi shiru an kyale ba a yi magana a kai dan in talaka ya matsu ya waye gari bai da abin da zai ci komai yana iya faruwa kasuwa ta mutu abubuwa sun lalace harkoki ba sa yiwa babu kudi a hannun mutane kowa ya kare wallahi abubuwa sun yi kar ku mu ne muku wa'azi ku ji tsoron Allah ku gyara alaka ku da Allah mahaliccinku wannan matakin farko kenan ku gyara alaka ku kuma gwamnati hukuma ku ji tsoron Allah ku sani nauyin da Allah madaukin sarki ya dora muku sai ya tambaye ku akan kowane talaka guda daya ba mutum ya zo ana mai congratulation ya zama wani shugaba ba ko sanata ko gwamna ko shugaban ƙasa ko mataimakinsa ko kaza ko kaza ba ka tuna bala'in da zaka fuskanta a kiyama ana tambayan ka akan wannan talakawan da kake mulka wannan ya ishe ka tashin hankali kawai kuma wanda yake gaya maka tuna wannan shine masoyinka wannan jiniya wayo wayo wayo wayo wayo za ta tsaya za ta daina za ka dawo ka tambaye su ba gashi sun sauka mulkin ba sun zauna a gida suna ta dana sani sun tsaya za su yi إلاما بأموم القدرة فأضاف السبب إلى نفوسهم وأموم القدرة إلى نفسه فالأول ينفي الخبر إنني الجبر والثاني ينفي إبطال القدر نفركو مغانا فركو تنا قولي شوى أي komai sai abin da Allah ya yi ɗan adam ba abin da zai iya yi a ciki da ibdalil udra kore kudurar ɗan adam ko kuma mashakil abun kala-kala ne ƙaunuhu ta'ala liman sha aminkum an yi mu mata sha'una illa an yi sha Allah rabbul alamin ana nuna mu lokaci yayi zan dakata a nan abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala